أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan dare na lahadi daren sha biyu ga watan biyar watan jima da al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kamar yadda muka yi alkawarin fara karatun wannan littafi na alkasidatun nuniya wato nuniya ta al'imamul kahdani rahmatullahi ta'ala alaihi da galibi an yi itilakin nuniya yana komawa zuwa ga nuniya ta ibn al-qayyim wanda ita ta fi shahara amma a 'yan shekarun ga na baya-baya nuniyar kahdani kusan a iya cewa tana nema ta ta kamo ta ibn al-qayyim shahara da hatta kai ka ce ma ɗalibi nuniya sai ya ce wacce daga ko ai an zo an yi kunnen doki kenan na fata an gane duk da cewa ita wannan nuniya ta kahbani ta riga ta ibnul qayyim bal ana cewa ita ce farkon nuniya ma da aka sani a littafi a tsarin wato waƙe na ɓangaren dirasatul islamiyya karantar da aqida ko raddi wa ɗan bid'a ko wani abu makamancin haka to wannan kasida wato ainihin ta nuniya kafin mu shiga cikin ta kai tsaye akwai wasu abubuwa da ya kamata mu sani wanda za su kai fakarat kusan guda goma la'alla abubuwan da za su zama to mana mukaddima amma kafin mu shiga cikin littafin abu na ko da za mu yi magana a kai shine a ta'arifu bi annazim alkahdani kenan wane ne shi al'imam alkahdani sannan abu na biyu binciken malamai akan kahdani da tarihin shi da sifofin shi da kaza ya kai zuwa ga ina ne sannan abu na uku wato ainihin zamu ji dalilin da yasa ba a san shakhsiya ta al'imamu alkahdani ba ko mu ce abinda wasu malamai suka ambata akan rashin tantance wane ne ma shi kahbani din sannan abu na hudu za mu ji wato ita wannan kasida da yanda wato ainihin take da wasu abubuwa da suka shafe ta abu na biyar ihtimamul ulama'i bil kasida yanda malamai suka kula da wannan kasida din suka ba ta muhimmanci abu na shida malamai da suka yabo akan kahbani da nuniyar shi abu na bakwai wasu daga cikin falala da mazaya da ita wannan kasida take da shi abu na takwas shine akwai 'yan gyare-gyare da 'yan kurakurai da aka kama kahatsani da su abu na tara shine du'unat na almubtadi'a suka na 'yan bid'a da suka yi akan wannan littafi musamman a sha'ira abu na ainihin wato bayan wannan kuma za mu ji wato amsoshi kaɗan da kuma takrizi da aka yi mashi al'imamul kahdani abu na goma shine ba'adu iktibas al'allama ibn al-qayyim min nuniyatul kahdani ibn al-qayyim da kanshi ya ɗan yi iktibasi na wasu daga cikin baitoci ta nuniyar kahdani ɗin wannan su ne a gurguje abubuwan da za mu ji yanzu insha Allah abu na farko waye al'imamu al-kahdani akwai wata nuska ta darus salafi salih ta ita nuniya ta kahdani wadda ta samu dabdi da ta'aliki da ainihin wasu abubuwa da ba a rasa ba wanda kusan a iya cewa an ɗan rairayo abubuwan da ke cikin alfawaki huddawani na ainihin arrifa'i wanda yake sharhi ne akan ita wannan nuniya din sai dai akwai kurakurai shi ma da ba a rasa ba a ciki to a cikin ainihin wato a wannan littafi da kuma littafin asamaruddani wato ainihin bisharhi nuniyatul kahqani na wato a sheikh abdulkarim muhammad abdulsalam muhammad abdulkarim wanda yake babban malami ne salafi ɗan ƙasar wato ainihin sham to shi ma ya yi bayanai akan wato wannan mas'ala ta ta'arif bil idan muka duba littafin Samaruddani wato shari ba Samaruddani sharhin risala ba Samaruddani sharhi na nuniya ta Qahtani a safha ta goma sha uku ya kulla wani bahasi yace bahasun fi ta'rif bin nazim rahimahullah sai yace bai sanya unwanin ya zama tarjamatun nazim ba wanda aka san shi sai a ce bari a yi tarjama shi a ambaci haihuwar shi ko farko nasabar shi haihuwar shi tasowar shi da kuma malaman shi da ya karatu gurinsu da ƙoƙarin shi da abokanan karatun shi da yadda ya ci gaba da yada ilimi da ɗaliban shi da inda ya rayu da tafiye-tafiyen shi da ainihin wafatin shi da maganganun da malamai suka yi a kan shi haka ake tarihi ko tarjama ta malami ina fata an gane to don haka to shi wannan akwai ɗan tarzoma da ɗan cece kuce akan waye kahbani kuma a ina ya rayu sai ce li annat tahqiqa annan nazima la yu'rafu ala wajhi ta'yin domin bayan tantancewa za mu san da cewa a wannan bawan Allah al-Imam al-Qahtani ba a san shi ba ala wajhi ta'yin a ce shi ne wane ɗan wane ɗan gari kaza ya rayu guri kaza da kaza da sauransu sai ce wa kad a'ya al-bahithina wa a'jazahum an yaqifu lahu ala tarjamatin mufassala abun ya wahalar da masu bincike ya gagare su su ainihin dace da samun wata tarjamar shi wadda take filla filla au hatta mujmala kai hatta ma tarjama dunkulalla ma a ce an ba da labarin shi a dunkule ba a samu ba yace rugma aw ragma kasrati taharri wa wafarati albahithin duk da an yi kokarin tantancewan sosai masu binciken suna da yawa sai ce wa zalika yadhharu jaliyan wannan zai bayyana gare mu qarara min khilali mawaqi'i albahathiyya ala shabakati alinternet فضلا عما ورد في مقدمات الطبعات التي صدرت للمنظومه ومن أول من نبه على عدم وجود ترجمة للناظم قسم التحقيق بدار الحرمين في مقدمة النونية المطبوعة ودأك بقى تسنى شكرا 1997 شكرا تدبور دريه دشا تقوس هجرية wannan magana ta ainihin wato abdulsalam ibn muhammad bin abdulkarim cewa nuniya ta kahbani ba wato shi kahbani din ba a da tabbas akan shakhsiyar shi ina fata an gane ba a da tabbas akan shakhsiyar shi wannan magana ce wadda da yawa daga cikin malamai sun tafi ainihin wato akan haka sun tafi akan ainihin wato haka kamar yadda al-Imam Suhaimi a cikin bayanan shi da ya fara karatun wannan littafi ya ce hakika sun tambayi malamai da yawa daga cikin malamansu kamar su a sheikh bin baz a sheikh al-uthaymin a sheikh badir wato ainihin wa yake ba badir ba a sheikh abul muhsin al-abbad al-badir da sheikh al-albani a sheikh wato ibn jibrin da sauransu sai dukkan su bahasinsu ya kai ga cewa ba a tantance kowa ne shi ba ina fata an gane ba a tantance kowane ne shi ba wannan shi ne to menene za mu wato ainihin kai gare shi akan shakhsiyya ta kahban ta'yinin shakhsiyya shi dai mun ji cewa babu tabbas duk da kasancewar akwai wasu daga cikin malamai da suka ambaci cewa duk da hasashe ne da kirdadi sun yi ƙoƙarin cewa shine Muhammad ibn Salih al-Qahtani Muhammad ibn Salih al-Qahtani wanda ya rasu shekara ta 383 ya rasu shekara ta 383 duk da an ɗan yi saɓani ma akan hatta wafatin nashi wadda wannan bawan Allah Muhammad bin Salih al-Qahtani an mai tarjama cikin littafin al-Ansab na al-Imam as-Sam'ani da kuma cikin littafin An-Nafhu at-Tayyib na Ibn al-Mukri at-Tilmisani da littafin Tarikh Ulama al-Andalus na Ibn al-Mukri to sai dai abin da ya bayyana cewa wannan bawan Allah Muhammad ibn Salih al-Qahtani da suka yi mawa tarjama ba shi ne kahfani marubucin ko mawallafin littafin nuniya ba ko kasidan nuniya ba domin babu wani dalili da zai tabbatar da haka balma sai dai a samu dalilai da za su akkasa haka abu na farko wancan bawan Allah da suka ambata wato Muhammad ibn Salih al-Kahtani aka ce shine ya wallafa nuniya ko ya nazzama nuniya ta kahbani ya rasu shekara ta 383 to zamu ga al-kahbani cikin nuniya shi yayi raddi akan abul ala al-a'ma al-mu'arri wanda yake failasufi ne mulhidi ne kunda yake cewa wato ta'isa al-amiyu abil ala'i fa innahu qad kana majmu'an lahu al-amayani ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان kaga ya bayyana ya ma'abul ala al-mu'arri raddi kuma ya ce kasida biyu ya mai kowace tana da baiti 200 to abul ala al-mu'arri ya rasu 300 da ainihin 363 363 afwan 363 aka haifi Abul Ala al-Mu'arri 363 aka haifi Abul Ala al-Mu'arri kenan lokacin da al-Qahtani ya rasu shi da shekara 20 tunda shi Qahtani ya rasu 380 da uku shi Muhammad bin Salih ko wanda muka ce ba shine nazimin nuniya ba amma shi ma yana da dangantaka zuwa ga Qahtaniyun to idan aka ce alkahtani ya ma abul ala raddi abul ala an haife shi 363 ka kenan lokacin da aka haifi abul ala al-mu'arri alkahtani na wato lokacin da aka haifi lokacin da alkahtani ya rasu abul ala yana da shekara 20 to abul ala shi kuma bai lalace ba sai bayan wafatin baban shi sai bayan wafatin baban shi a lokacin yana da shekara arba'in kai kenan a lokacin wancan kahatsani din baya raye ya rasu da shekara ishirin to ya mai raddi ne kuma akan aƙidin shi batattu wanda sun ci karo da addinin musulunci wanda a lokacin da shi alkahatsanin ya rasu wancan din da ake cewa to shi abul ala yana yaro yana ɗan shekara ishirin yana kan fitarar shi ma kusan yana kan aqida ta ahli sunna sai daga baya ya lalace bayan wafatin baban shi idza ma ra'su ahli albayt walla badalahum minan nas aljafa'u ina fata an gane wannan to kaga wannan hanya ce ta tahqiq na ilimi da zai tabbatar da cewa Muhammad bin Salih al-Andalusi al-Qahtani ba shine Qahtani da ya wallafa duniya ba an fahimta ko sannan wancan al'andalusi ne shi kuma wannan ƙahatanin mai nuniya ya tabbatar da cewa shi ɗan yaman ne ba ɗan andalus ba ne asalin shi ɗan yaman ne musamman kuma malamai mutanen da suke malaman andalus da suka zo daga baya suna da kishin ko hatta wanda ya shigo garin andalus sai sun rubuta tarihin shi ba su rubuta kahaɓani wancan a wannan mai nuniya ciki ba kaga wannan ma yana ƙara tabbatar da cewa ba ainihin wato wancan Muhammad ibn Salih al-Andalusi al-Qahtani bane ya rubuta nuniya ta Qahtani dan haka sai mu tafi zuwa fakara ta biyu da zamu magana akai shine ma wasala ilaihi bahthul bahithina bi sha'nil Qahtani bangaren nasabar shi da garin shi da zamanin da ya rayu da wafatin shi a cikin littafin Athamaru Dani sharhin nuniya ta Al-Qahtani safaha ta goma sha hudu ya ambaci cewa akwai abubuwa kamar guda hudu da za mu fa'idanta akan cewa wato ainihin akan wane ne Qahtani za mu san abubuwa guda hudu waɗanda saboda wasu qara'in da za su nuna mana wane ne Qahtani duk da sanin ainiyar shi ya dan zai zama abu mai wahala an fahimta ko abu na farko shi ɗan ƙasar yemen ne abu na biyu ɗan ƙabilar kahfan ne abu na uku malami ne a sunna don nuniyar shi ta zama shaida akan haka abu na hudu wafatin shi ya kasance wato ainihin bayan wafatin abul ala sau da gashi ya mai raddi sannan bayan wafatin ibn alkayyim da da jimawa tunda za mu zo mu ji yadda ibn alkayyim yake yin iktibas na wasu baitoci daga baituka ko iktidaf za a kira shi na wasu baituka na qahtani a cikin nuniyar shi ta alkafiya ash-shafiya to cewa shi dan kasar Yemen ne wannan da kanshi ya tabbatar da haka in muka koma nuniya taba'a ta Darus Salaf as-Salih shafi na goma sha biyar za mu ga inda ya kawo dalilai da suke tabbatar da haka baiti na 595 can ƙarshe-ƙarshen baituttukan nuniya kenan yana wato ambatan cewa ana hayyatul wadi ana asadi shara ana murhafun madil ghirari yamani kagami ya ce shi ɗan yaman ne ko ya siffanta kan shi duk da akwai ɗan wasa kai a ciki ko za mu je cikin nakadin da aka mai an ce yana da itimadi da itizazi sosai to amma ai ababun yaba wato raddi ga yan bid'a ne a gurin raddi akwai naza'at kuma ana dan yin musamaha an gane ko to zaka yace ana hayyatul wadi ana asadul shara asadu shara guri ne mai yawan zakuna ce ana murhafun madil ghirari yamani murhaf takobi ce wadda take madin mai kaifi kaifin sara ce to yamani ni dan kasar ainihin wato dan ƙasar Yemen ne sannan shi alkahtani ɗan ƙabilar kahtan ne shi ne abu na biyu da za mu fa'idanta saboda a cikin nuniyar shi tun daga baiti na 661 har 667 ƙarshe-ƙarshen nuniyar bal mu ce baitukan ƙarshe ma ya ce ana tamratul ahbabi hanzalatul ida ana gussatun fi halki man adani وأنا المحب لأهل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القحطاني سل عن بني قحطان كيف فعالهم يوم الهياج إذا التقى الجمعان سل كيف نشرهم الكلام ونظمهم وهما لهم سيفان مسلولان نصروا نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شرعت لطعان سل عنهم عند الجدال إذا التقى منهم ومن عضدادهم خصمان نحن الملوك بنو الملوك وراثة أسد الحروب ولا النساب زوان kaga akwai dan wasa kai a gurin zamu zo mu ji wato yanda malamai suka dan yi tambihi akan wannan ainihin qadiya abinda dai zamu lura anan ya ambaci cewa shi qahtani ne akwai da suka ce ya ambaci shi qahtani ne don kawai ɓataɓar da sawu amma shi ba ɗan asalin ƙahaɓan ba ne to amma sai mu ce ai ambatan da ya makan shi cewa shi ɗan ƙahaɓan ne abin ya yi yawa sosai tunda har gashi yana yabon ƙabilar tashi da cewa dukkan su jarumai ne sun iya magana da kaza da kuma bayan Allah ne walan nisa bi zawani ba mutanen banza ne su ba sannan cewa abu na uku da za mu karu da shi mu fahimta dangane da nazimin ƙahaɓani a annuniya shine ahli sunna ne shi saboda saboda baitukan shi sun yi sun tabbatar da haka sun tabbatar da cewa shi ahli sunna ne kuma shi yana adawa da bid'a yana adawa da bid'a tunda har akwai inda ma yake cewa la talqa mubtadi'in wala mutazandiqin illa bi absati malikil ghadban din ka da dan bid'a ko zindiki kakka sakin mai fuska ka daure ka murtike irin murtikewa da fushi irin na maliku mai tsaron wuta an gane ko sai man qala fihi ibaratun wa hikayatun fagadan yujarra'u min hamimin an من كان من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل كل أوان kaga yana nuna yana da tsananin kishin sunna kuma yana kiyayya da bid'a sannan wato kan da muka ambata ya kasance wafatin shi mutaakhirun an wafati ibn abu ala al-mu'arri wanda shi ya rasu 449 shi abu ala al-a'ma to ya ambaci cewa ya mushi ya mushi raddi sannan abin da za mu ƙara la'akari da shi wafatin wato ainihin alkahbani bai kai shekara ta ɗari hudu ba domin wajejen shekara ta ɗari hudu a wannan lokacin wato tuba ta abul hassan al'ash'ari ta bayyana kusan a kusan dukkan aktar dukkan yankuna da nawahi na inda ake rayuwa ta musulunci labari ya kai ga cewa abul hassan al'ash'ari ya tuba daga aƙida ta ash'ariyanci ko kuma daga aƙida ta ahlul kalam to amma za mu ga a wasu guraren kahbani yana sukan abul hassan al'ash'ari yana sukan abul hassan al'ash'ari wanda yake nuna labarin tubar shi bai riske shi ba duk da kasancewar za a iya cewa abul hassan la'alla ya riga shi wafati tunda shi wafatin abul hassan 320 da wani abu ne na fata an gane wannan sannan kuma za mu tabbatar da cewa ya zo bayan abul hassan al'ashari tunda kaga ya ambace shi kuma ya zo bayan ko kuma ya zo bayan abul ala al-mu'arri sau da kasancewar wato ainihin abul ala to sai dai a ce ya haura shekara 400 tunda abul ala shi 400 da wani abu ya rasu gashi har ya mai har ya mai raddi shi yasa wasu suka yi kirdadan wafatin shi karni na hudu karni na hudu zuwa karni na biyar musamman saboda yanda za ku ji alfaz da kuma wasu ibarat da yake amfani da su wanda suke na mutakaddimun ne ba na mutaakhiruna bane na yan farko ne daga cikin malamai su daka wannan kenan abu na uku da zamu magana akai shine me yasa ba a san shakhsiya ta kahbani ba me yasa ba a san shakhsiya ta kahbani ba daga cikin masu bincike akwai wanda suka tafi akan cewa da kanshi ya boye kanshi ya boye kanshi sai amfani da cewa shi kahtani ne don isti'ara amma ba dan asalin kabilar kabilar kahtan bane yayi haka ne saboda tsoron kar mutanen zamanin shi daga cikin asha'ira da sauran yan bid'a su mushi makirci tunda halin su ne halin su ne kwarai su ma mutum makirci su hada shi da wato shugaba mai sharri kamar da suka yi tamawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana ta kama shi ana like shi to malamai sun ba da amsa da cewa duk wanda ya ta'ammulin wannan nuniya ta kahbani zai bayyana gare shi cewa alkahbani ba irin mutanen da za su ɓoye kansu ba saboda me ya nuna jur'a shi matuƙa sannan ya nuna wato ainihin jarumtashi jara'a shi da shaja'a shi da basala shi tun ne jasur baya tsoron duk wata fitina da za ta iya biyo bayan gaskiya shi gaskiya kawai ya tasa a gaba tsoron duk wata jarabawa ina fata an gane baya tsoron wata jarabawa da za ta biyo baya baya tsoron wato la ta'khudhuhu fillahi lawmatala'i lawmatala'i tunda zaka ga yanda yake bayyana cewa baya tsoron su fito a fafata da sauransu fafatawa ta hujja amma duka wa'annan gurare za su zo gare wasu suka ce ya yi hakan ne don ya rufe kanshi sau da tawadu sai bai bayyana sunan shi da garinsu da kaza sai aka ce a'a gashi a gurare da yawa yana nuna shi din ba kan wallasa bane mutum ne yana da i'tizaz yana ya yarda da kanshi yana da athiqatu bin nafs an gane ko athiqa bin nafs ba a so ta yawa ne amma a babun raddi dole sai kana da athiqatu bin nafs karka suke ka nuna ma makiyin ka rauni za ka yi munazara da ɗan bidi'a ko za ku tattauna ka dinga ce mai duk da dai mu jahilai ne ba mu san komi ba sai ce to ya baran zauna da jahili ba ta shiga ba ni guri tsakaninka da ƴan uwanka ahlus sunna nan ne tawadu'u yake nan ne kankan da kai da alhadumu hadumun nafsi yake amma ba tsakaninka da ɗan bidi'a ba an fahimta ko wasu malamai suka ce a kahfani yana da tarjama sai dai tarjama shi ce bata iso gare mu ba babu mamaki littattafan da suka ambaci tarjamar shi suna cikin a cikin ajiza al-mafquda ne domin matsaloli na tatar da suka taso lokacin daular mamalik da sauransu tatar magulawa kenan sun kokkona littattafai na musulunci sun daddanna wasu cikin ruwa ba mamaki cikin waɗannan ajiza da suka ɓace aka samu tarjamar shi shi yasa bata zo gare mu ba amma su su ibn al-qayyim kaga sun dinga magana kan shi da yake kila sun samu makhbutat da suka zo gare su akan tarihin shi da rayuwar shi shi yasa suka yadda da shi suke yaba shi suke ɗauko maganganu daga ainihin gare shi wasu suka ce abin da ya sa tarjamar shi ta ɓoyu daga gare mu a wato tarjamar ba mamaki a 'yan bidi'a ne suka ɓoye ta suka ɓoye ta don su shawwaha sum'a ta nuniya sai a duniya ba a ma san wanda ya yi ta ba ala ayi halin dai ko menene ma sababin boyuwar tarjamar tashi a ba laifi ba ne don ba a san waye kahbani ba inda an san aqidar shi dama shakhsiyar shi ba ta karanmu da komi halin shi da aqidar shi da wato amincin mazhabar shi shine abin da zai amfane mu tun daga shi har annabawa da yawa ma Allah ya ɓoye sunayen wasu wa rusulan kad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusuhum alayka Allah ce mun baka labarin wasu manzani wasu ba mu baka labarin su ba aka ɓoye ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh fa anta bin nafsi ko la bil jismi insan daga kenan ba lalle sai an san sunan wato ainihin mutum ba ko a qur'ani akwai mubahamat ko akwai mubahamat wanda ya zo ya samu annabi Musa min akusal madina ya ce mishi innal mala'a ya tamiru na bi kal ya kutulu ka fakhruj innaka inni laka minan nasirin ba mu san sunan shi ba mu'min ali yasin da ainihin Allah ya ba mu labarin shi wanda ya waje a rajulun min akusal madina ya ce ya sa kala ya qaumi tabi'ul mursalin ba ambata mana sunan shi ba waɗanda suka yi yaƙi tare da taluta da suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah Allahu ma'a sabirin ba ga ya mana sunan su ba ashabul kahfi ba ga ya mana sunan su ba tare da bayin Allah ne innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wato mutane biyun nan da suka kasance masu imani na rundunar annabi Musa ko mutanen annabi Musa cikin ma'ida Allah ce wa qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihim albab ba a gaya mana sunan su ba ire-iren waɗannan suna da ainihin yawa الدكتور عبد الكريم الخضير cikin mukaddimar shi ta sharhin baikuniya ya ambaci shi ma baikuni haka ba da kabiru ilm akan wane ne baikuni haka al'ajin rumi to haka wato ainihin ya nuna dan ba a san hakikanin mutum ba ba zai hana a fa'idantu da gaskiyar da ya zo da ita ba domin abin da malamai suke cewa ko masu iya magana suke cewa unzur li zatil qawli la lil qa'ili fal haqqu maqbulun walau min jahili magana zaka kalla ba wanda ya faɗe ta ba ko da jahili ya faɗi magana kenan ko da majhulul aini ne ma in dai magana daidai ce sai a karbe ta muna da ma'ayir muna da mawazin ash-shar'iyya muna da qawaid da usul da dawabit na shari'a na auna magana indai mutum ya kai matsayin da zai iya aunawa ya tantance kowa ya faɗi magana zai iya fa'idantuwa da ita ina fata an gano dan haka al-imam al-qahtani abinda aka samu kenan a kan shi sannan abu na hudu ita wannan kasida ta nuniya ta'arifi a kanta idan muka duba a samaruddani shafi na goma sha shida samaruddani sharhu nuniyatul qahdani ya ambaci cewa wannan kasida ta nuniya ana kiranta nuniya saboda ƙarshen kowane ajiz na baitin ko ajiz na baitin yana karewa da nun wato shine sai a ce kafiyatun nun ko a ce annuniya yani alkafiyatan nuniya sannan wazanin wannan nuniya bahar ne na alkabi shi kaga wazanin shi mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun yana da ɗan sauƙi wani lokaci gurin in dogon magana mutum zai yi to da haka wazanin nuniya bahar kamil ne sannan mawallafinta kamar yadda muka ji al'imam al-kahtani duk da wasu sun tafi akan muhammad ibn salih al-kahtani ne sai dai kahtani dai muka sani cikin sunan shi adadin baitutukanta baiti 689 ne baiti 689 ne musamman a taba'a ta maktabatu as-sawadi ta saudiya wadda ita ce farkon wato taba'ar da ta buga mataba'ar da ta buga wannan nuniya din a bugu na zamani shekara ta 1410 tun 1989 kenan 1989 mil nafsan me za a ce katrobin nef ko a katrobin nef da 89 eh katrobin nef ko yawa katrobin 89 to shine bugu na farko da aka yi mata suna wannan manzuma ta samu shahara ta shahara matuƙa musamman a wa'innan shekaru na ƙarshe-ƙarshe da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun kula da ita wurin koyanta da haddata da ainihin yawan istishahadi da ita an fahimta ko ta samu shuruhat daga malamai sai dai galibin shuruhat din sautiya ne in ba daga baya-baya ba da aka aka yi tafrigin ko kuma shi ya rubuta shi a suhaimi ya karantar da ita sana ya rubuta alkudufu dawani wanda sharhi ne na annuniya nuniyatul qahtani cikin wanda suka karantar da ita akwai shi a Sheikh Salih As-Suhaimi wanda yake babban malami ne a kasar Madina bal ana cewa mufti Darul Hijra ne yanzu shine mai fatawa a Madina Allah ya ƙara lafiya akwai al-Sheikh Abdulrahman al-Barrak shi ma dan Saudiya ne akwai al-Sheikh Umar al-Eid dan kasar Misra ne ya karantar da wannan ainihin wato nuniya din da wasu su da dama daga cikin malamai na gida da na waje wasu na kan karantar da ita wasu sun karantar da ita wasu suna haddatar da ita ina fata an gane wannan da haka wannan wato ainihin littafi kenan na nuniya abu na wato ainihin shida sana'ul ulama ala al-qahtani wa qasidatihi yabo da malamai suka yi akan shi al-imam al-qahtani da kuma qasidar shi ta ainihin wato nuniya malamai sun yi yabo ga wannan littafi ko wannan kasida ta ainihin wato nuniya mafi girman yabo ko kuma mu ce a mafi girma abin da zai kwantar ma da hankali kan nuniyar kahtani shine yanda ibn al-qayyim ya yaba ta da ko ibn al-qayyim abin dogaro ne a fannin ilimi saboda amanar shi ta ilimi da kuma nunar shi da kafuwar kafar shi tunda shi shehu shehu islami zamanihi a zamanin shi bayan shekul islam ibn taymiya lam yukhallif mithlahu ibn taymiya cikin ɗaliban shi ba a samu kalar ibn al-qayyim da shi mausu'i ne galibin ɗaliban ibn taymiya daga wani ya kware fannin hadisi wani fannin aqida wani fannin tafsiri wani to shi ibn al-qayyim dukan mausu'i ne Allah ya bashi kowane fanni to a cikin nuniyar shi ta al-kafiyar shafiya a lamba ta 575 zuwa 576 da bakwai a ciki yana yaba ita nuniya ta kahtani yake cewa walaqad shafana qawlu sha'irina alladhi qala as-sawaba wa jaa bil ihsani inna alladhi huwa fil masahif muthbatun bi anamil ashyakh wash-shubbani huwa qawlu rabbi ayuhu wa hurufuhu wa midaduna war-raqu makhluqani yana istishhadi da zancen da kahtani yayi cikin nuniyar shi yace wala qad shafana qawlu sha'irina haqiqa zancan mawaƙin nan namu allazi qala sawaba wanda ya faɗi daidai ya faɗi gaskiya to zancen shi ya warkar da mu waja'a bil ihsani kuma ya zo da magana wadda take ta yi ta ihsani ce magana ce wadda ta kasance ta ainihin wato daidai ce wannan musamman ƙarƙashin wancan baitin na nuniya wanda suka yi sharhin nuniyar kahtani sun ta kawo sun ta wato ƙarfafan gwiwar abinda kahtani ya ambata abinda wato nuniya ta ibn al-qayyim abinda ibn al-qayyim ya faɗa akan shi shi kahtani kamar al-allama ibn al-uthaymin da ya zo sharhin wannan baiti na ibn al-qayyim sai yake cewa wato ainihin ma'anar baitin shine shafana ay azala illatana wa wa abra'ana min al-marad sai ce huwa al-imam al-qahtani rahimahullah qala as-sawaba wa jaa bil ihsan hakan nan al-allama muhammad khalil as-salafi dan kasan misra ne khalil hirash hiras kenan shi ma karkashin wannan baitin yace wala qad shufiya suduru ahli al-islam وشفي شفى صدور أهل الإسلام وأثلجها قول الشاعر هم الذي جاء بالقول والمنطق الصواب قول الشاعر هم الذي جاء بالقول والمنطق الصواب العلامة ابن الفوزان صالح الفوزان كينا رح حفظه الله cikin sharhi ko ta'aliqin da ya manuniyar qahtani kun sa akwai wani littafi na nuniya wanda yake dauke da wa'annan ta'aliqat din tarikin ibn al-Uthaymin na al-Fawzan da sauransu yana da muhimmanci sosai to shi ma sai yace wa hadha qawlu al-Qahtani fi nuniyatihi allati radda biha ala al-Ash'ari wanda a ciki ya ma ash'ariya raddi wa qasidatuhu jayyida ce jayyida ce wa hadha yadullu ala annahu qabla ibn al-Qayyim bi zaman sannan al-Qurtubi da kanshi yayi yabo ga wato ainihin wannan nuniya ko yayi ishara zuwa gare ta kamar yadda ainihin wato ya faɗa cikin littafin shi at-tazkiratu bi ahwali al-mauta wa umuri al-akhirah safaha ta 100 da wato ainihin 134 inda yake ambatan cikin manyan alamomin tashin alkiyama sai ya ambaci addabba dabban nan qurtubi sai ya tafi akan cewa ita ce taguwa ta annabi salih yace wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi to sai ya kawo baitin wato ainihin alqahtani sai yake cewa walaqad ahsana man qala hakika wanda ya faɗi wannan baiti ya kyautata wadhkur khuruja fasili naqati salihin yasimul wara bil kufri wal iman kaga yana nan cikin nuniya ta qahtani kaga wannan yabo ne shi ma ga ainihin al-imam al-qahtani Daka wannan kasida ta kahfani ta samu yabo daga ainihin malamai wanda yabo ne mai matukar mahimmanci wannan kaɗan ne daga ciki. Abu na bakwai shine mazayal kasida wato mazaya wasu fada'il da wasu bambance-bambance da wannan kasida ta nuniya take da shi akan sauran kasa'id. a cikin athamaru dani safaha ta takwas ya ambaci wasu daga cikin mazaya da ita wannan nuniya Allah tabaraka wa ta'ala ya bata akan sauran littattafai da aka rubuta ko aka sannafa a wannan ainihin babi din athamaru dani safaha ta goma sha bakwai afuwa to a cikin daga cikin mazaya abu na farko wannan nuniya ta tattaro muka mabambanta ba aqida kadai take magana akai ba ta yi magana kan fiqh aqida tauhidi kusan komai ma ta yi magana akai komai ta yi magana akan shi kamar yanda shi qadani baitin 683 yace ma'a annaha jama'at uluman jammatan mimma yadhiqu li sharhiha diwani sannan abu na biyu tana da saukin hadda saboda sauƙin ibarat ɗinta ibarorinta masu sauƙi ne ba su da wahala kamar yadda da kanshi cikin baiti 672 ce ja'atkum sunniyatun ma'munatun min sha'irin dharibin lisani mu'ani sannan tana da fasaha da balaga da hikima duk da akwai wasu 'yan kurakurai na nahawu da kurakurai na arud da sarfu a ciki wanda ba a rasa ba sai dai ba su da yawan an kwatanta da inda ta ainihin wato dace sannan a suhaimi lokacin da ya fara karatun wannan littafi na nuniya yake cewa babu wani baiti cikin baitittukan nuniyan nan face ko dai ya zama yana ishara zuwa ga wata aya ko wani hadisi ko wata fahimta daga aya ko hadisi ka gani a gani na wannan shine babban yabo ga wannan nuniya cewa duk wani baiti da za cikin baiti 689 ko dai yana ishara zuwa ga wata aya kai tsaye ko zuwa ga wani hadisi kai tsaye ko wata fahimta ko wani istinbati da aka yi daga cikin wata aya ko wani hadisi haka al-imamu suhaimi hafizahullahu ya ambata abu na takwas shine nakadi an yi wato ainihin cin gyara ga shi kahabani wannan ba za mu tsawaita ba sosai a kai shi mai littafin athamaru dani ya ambaci wasu gurare da yawa da ya yi nakadi ga ita wannan nuniya ta kahabani musamman a safa ta goma sha bakwai ya ambaci daga abu na farko daga cikin kurakurai na kahabani akwai wato ainihin kuskure na wazani na baiti kamar tun a baiti na uku ya munzil al-ayati wal furqani bayni wa bainaka hurmatul qur'ani ishrah bihi sadri li ma'rifati al-huda wa asim bihi qalbi min min ash-shaytani yassir bihi amri sai ce wa qaddi ma'aribi wa qaddi ma'aribi ta ko asali wa aqbi ma'aribi wa aqbi kai yace wanda qada yaqdi ne baya daukan aqda yuqbi an gane ko da haka akwai akwai kuskure a wannan gurin a bangaren abin da ya shafi lugha kenan shi yasa wasu suke mai da shi wa qaddi ma'aribi an fahimta ko haka baiti na biyar baiti na 71 82 wa har zuwa na 678 gurare ne sun kai kusan baituttuka talatin a ɗaiɗaikun gurare wanda an mai ire-iren waɗannan ainihin gyare-gyare ɗin sannan akwai ɗan kurakurai da ba a rasa ba a cikin wannan nuniya musamman rashin jeranta wato farra a wasu baituttuka da ya kamata su kasance a baiti guda a babi guda ya kamata su zama cikin babi guda ne kamar in zai magana kan asha'ira zagaye kan zancen asha'ira ya gurare mabambanta yana ɗan taɓo su to hakan zai dan wahalar da ɗalibin da yake so ya fahimci abun abun to amma sai dai shi wato ainihin abdulsalam muhammad abdulkarim sai ya ce wa in kana yujbiruhu jamalun nazami wa suhulati kyawun waƙen da sauƙin shi zai ɗaure wannan matsala ba wata matsala ba ina fata an gane sannan an samu wasu akhfa masu wato ba su da yawa sosai a cikin wato mukaddima da shi malam ya ainihin gabatar wanda za mu zo mu magana a kansu abu na hudu sun ce ya yi mubalaga gurin raddi ga ashariya wanda kusan wanda bai fahimce shi ba da kyau asali ba daga gare shi ba ne duba da mutane masu saurare ko karatu mustawiyat ɗinsu mabambanta ne wani sai ya ɗauka ma a sha'iran kamar sun fita daga musulunci irin yadda yake ragargaje su ya musu rugu-rugu kamar yadda shi da kanshi ya ambaci bai raga musu to musamman irin wa'incan 'yan bidi'a na lokacin shi da suna yin abun a bisa sani za a iya cewa ba laifi ba ne amma in wanda yake shi mabiyi ne kawai jahilan ɗan bidi'a ne ana iya ɗan sassauta mushi a mai baya amma muhtarik a cikin bidi'a to ba ƙahatsani kaɗai ba har cikin salaf cikin tabi'ai akwai wanda suna kausasawa a kansu wanda za mu zo mu bayani akan wannan mas'ala ɗin insha Allah ta'ala sannan ƙu'unat ya haɗu da ƙu'unat an mai soke-soke da wato ainihin ƙarairai da ilzamat wanda suke tafiha daga ‘yan bidi'a musamman a sha'ira wanda wannan shine abu na tara daga cikin abubuwan da za mu magana a kan su guda goma wanda sun tuttuhume shi da abubuwa da yawa abubuwa da yawa matuƙa malamai sun babba da amsoshi a kai har wani mara kunyan cikinsu ya yi waƙe inda yake cewa ya man yuridu aqidatal imani ihdhar akhi nuniyatal qahtani qad saghaha min qahtin min qahti fikrin sha'ihin hayyanu muntasibin ila bayani wa min at-tabajjuhi bathaha man amanu bil jismi fantasharat bi kulli makani ba abinda suka fi tuhumar shi da shi sai ta jisimi kuma a ciki ya ma sarraha da cewa babu ta jisimi duk da kore ta jisimi shi kanshi akwai abin dubawa ciki tunda ta jisimin yan bid'a ne suke ma'alu sunna sharri da cewa suna ta jisimi shi kuma asali ithbati ne ahli sunna suke ithbatu ma athbata Allah subhanahu wa ta'ala li nafsihi aw athbatahu lahu nabiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam so dan haka sun tuttuhume shi da waɗannan abubuwa wanda malamai sun ba su amsoshi akai bari mu ambaci ko ɗaya haka a cikin abubuwan da suka ambata ciki sun ce ba a san shi ba ce ba ma a san shi ba ko wannan kuma ya amsar ta gabata ko cewa wannan ba hujja bace ba wannan ba hujja bace ba tunda har a Qur'ani an ba mu labarin wasu wanda ba mu san su ba kuma ana so mu koyi da su ne ko ba haka ba da haka wannan ba ainihin hujja bace ba daga cikin sukan da suka yi mishi sun ce yana tashbihi kuma hujja shine baya tashbihi a cikin wannan nuniyar tashi musamman har akwai inda yake cewa la tahsuru al-awham mablagha dhatihi abadan wala yahtawihi qutru makan wa huwa al-muhit bi kulli shay'in ilmuhu min ghairi ighfalin wala nisyan man dha yukayyifu dhatahu wa sifatihi wa huwa al-qadim mukawwinu al-akwani kan qadimu ma zami magana subhanahu malikan ala al'arshi stawa wa hawa jami'al mulki was sultan kaga me ya wanke kanshi ko da cewa babu tajsimi cikin magana shi dan haka wannan amsa ce akan wannan sukar tasu a gare shi da cewa yana tajsimi to sun ce ba a san komi akan game da shi ba sai wannan nuniyar tashi ta kahafani sai su ai malamai da yawa littafi ɗaya aka sani nasu kuma shine ya zamanto sababin karɓuwarsu da girmamansu a cikin zukatan mutane babu lokacin da za mu yi ta ambatan misalai akan akan haka don haka akwai malaman da suka yi takridi suka tabbatar da cewa al'imamul kahbani abin da ya faɗa cikin nuniyar shi ya ainihin wato yi daidai babu wato kuskure a ciki duk da kasancewar akwai abin da ba a rasa ba amma kuma wannan ba zai sa ya zamanto ainihin an kore ko an rushe abin da ya ambata na daidai ba sai dai inda ya kuskure dan adam ne sai a roƙa mishi gafara sannan a tabbatar ko mu kyautata zaton cewa ba da gangan ne ya yi shi ba shi wannan kuskure ɗin. to cewa ba shi da wani littafi sai guda ɗaya sai mu ce to albar bahari littattafan shi nawa an gane da ire-iren su da yawa daga cikin daga cikin malamai akwai wasu baituka da suka zo su ma akan girar na nuniya wanda wani malami yake ainihin wato yaba al-imamul qahtani da nuniyar shi subhanallah sun dan bace min da na yi jotin ɗinsu lokaci ne ya riga ya tafi abu na goma muka ce ibn al-qayyim da kanshi yana ainihin ciro wasu baituttuka daga cikin wannan nuniya ta al-imam al-qahtani wanda in muka duba wannan taba'a ta darus salaf as-salih shafi na 74 za mu ga ya kawo daga cikin waɗannan gurare da ainihin ibn al-qayyim yake 47 afun yake ɗauko wasu maganganu ko wasu baituttuka yana iktitafi daga nuniya ta qahtani kamar inda yake cewa wahmil bi sayfi sidqi hamlata mukhlisin mutajarridin lillahi ghayra jabani ibn al-qayyim shi sai ya ce wahmil bi azmi sidqi hamlata mukhlisin mutajarridin lillahi ghaira jabani kaga kawai saifu sidiq azmi sidiq ko shi kadai ne bambanci hakan nan al-qahtani yace wa athbata wa athbit bi sabrika tahta alwiyati al-huda fa as-sabru awthaqu 'uddati al-insani kuma ibn qayyim yace wa fa athbit bi sabrika tahta alwiyatil huda fa idha usibta fa fi ridar rahman qatan yace kun fi umurika kulliha mutawassitan adlan bila naqsin wala rujhan ibn al-qayyim yace kun fi umurika kulliha mutamassikan bil wahyi la bi zakharifil kuhani eh qahtani yace fa yaqulu hal min sa'ilin fa ujibuhu fa ana al-qarib ujibu man nadani ibn al-qayyim yace fa yaqulu hal min sa'ilin fa ujibuhu fa ana al-qarib ujibu man nadani kaga kalma da kalma قاطان يتهم يسمعون كلامه ويرونه وال وال والمقلتان إليه ناظرتان ابن القيم سيتي بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان هم دبل كوي قاطان يتي فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان ابن القيم أينهم واتويتي والله والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان wurare da yawa ne wanda ibn qayyim ya iktidafi daga nuniya ta al-imam al-qahtani zamu bar wannan a matsayin matashiya ko mabuɗin karatun littafin in Allah ta'ala ya kai mu gobe zamu shiga cikin wannan nuniya da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu dace a yakuri lokaci ya ja saboda karatun farko ne insha Allah zamu dinga kokarin minti 30 in yayi yawa 40 haka insha Allah an tashi Allah ya samu dace ayyakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk